Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam. Darasi na ɗai, kasa ta na biyu.
yanzu wani bai iya larabci ba amma da sai sabon kaye kalma duk kalmar da bai sani ba sai rubuta da larabci ya fassara da yaran shi larabci ya fassara da yaran shi kamin wani lokaci ya hada kamus ya yi babban littafi kundi guda duk yawancin kalmomi ga shi na rubuta su ya ilimi idan ya zama kana littafin ka na rubuta fa'idodi ha kana ɗaukar su kana rubuta ka tashi sai ka sai ka tuna amma kai da yawancin mu zamantuwa yanzu a faɗin abu a ce mai an ka ce ba mai maido shi kuma baka rubutawa kenan baka son ka tara ilimi Abdullahi ibn Amr ha shi rubutawa yake rubutawa yake amma da kan bai samu dama wajen rawato da sayar yawa saboda shi shagalta shi ke ya wuni karatu da azumi da dare kuma ya kwandare sallah haya aka mai aure matan ma bai damu da ita ba shi ba ruwan shi da dare sallah kawai da ran azumi kullum kenan kun ga sahabi manzo Allah sallallahu Abdullahi bin Amr yana daga cikin ɗaya da masu ibada masu kokari shine yake cewa zai yi azumi kullum manzo Allah shi baka iyawa ka zanki in dai duk wata dai kai azumi uku yace ai shi ne ka yi karhin haka nan yace to je in kai azumi kwana ɗai sai ka huta kwana biyu in kai kwana ɗai ka huta kwana biyu ya ce shi yana jin kamar ya yi ƙarfin haka sai maza ce to je ka in kai azumi yau gobe ka huta in kai azumi yau gobe ka huta sai ce shi ji yana jin ya yi ƙarfin haka nan shi ne saumu dawudu ko dawudu ko sum yawman wa aftar yawman annabi ce mishi ai babu wani azumi wanda ya wannan in dai zaka yi azumi to ka yi azumi yau ka sha ruwa gobe ka yi azumi yau ka sha ruwa gobe babu wanda ya wannan falala sai ya rike wannan ki ya rike wannan ya roto hadisi ko an roto da gare shi hadisi 700 ya rasu shekara ta 63 bayan hijira Abu Huraira kuma ya ya gabata ko Abdurrahman ibn Sakhr Aisha radiyallahu anha kuma da daga cikin ummahatul mu'minin ummu Abdullah Aisha as-Siddiqa bint as-Siddiq ban son magana cikin darasi in baka je baki ali a wuce ga ɗauka nan ana yi ga wasu nan suna ji ya an ƙare wani shigiya maka an faɗa abu in ka tambaye wani lokacin da ka tambaye shi kuma na faɗa wani to he yanzu ka ja asara biyu ka hana shi ya ji wanga na biyu kuma kai ma baka ji shi ba ya tsaya ya gaya maka na baya a wace an kai kawai kai kokari ka rubuta ko ka riƙe in baka iya kyale ya an ƙare ka tambaye shi amma kamata ana karatu ne tambaye ka mi an ka ce bige mishi baki ka tsaya ka saurari naka kai sai ya zo ya biyu babu kai ma ja ya kaka faɗi kullum ɗayan ka faɗi abu ɗari wani na gefen ka duk ɗayan ka yi ɗai bai je ba sai ya tambaye ka to ƙarshe za ka tashi talatin ɗaya ka ji dan lokacin da tambaye ka baka je wannan ba ɗayan je ma shi bai je wanga ba kuma ya tambaye ka wani ya ta tsaira ka dole tambaye ka bige mishi baki kyale shi aikin gaban ka rubuta kawai in kana iyawa in baka iyawa har da ce bar sauraron mai maka magana gefe yanan a wannan hadithin na Aisha ita ma ta rawaito cewa wailul aqab min nar muka ce as-siddiqa ce binta siddiq ita ce mafi wadda manzo Allah fi so cikin matan shi kuma da cikin matan manzo Allah babu wadda ake ma annabi wahayi shina tare da cikin mayahi ɗaya sai ita annabi na tsananin son ta an tambaye shi duk cikin mutane wa kai so ce Aisha mata shi bayan ta wace babanta ta kasance mai ilimi ta ruwaito wannan ilimin don maza yake cewa yawanci rabin addinin ku same shi wajen wannan macen Aisha dan saboda duk hadisi ko wani duk ibada da ke cikin gida babu wanda ya sayar shi ta ita ta ruwaito mana wankan janaba ta ruwaito mana zaman manzo Allah da su ta ruwaito mana mu'amala shi da su ga ilimi Allah ya ba tana yarinya manzo Allah ya aure ta saboda haka mai ilimi ce mai fiqihu ce ta san nasaba da larabawa lokacin da manzo Allah arme ta ma tana shekara shidda manzo Allah arme ta lokacin da aka tuhume ta da abin da bata yi ba ta shiga damuwar zulumi amma sar fallatta da kimarta da muhimmancin wajen Allah Allah daga sama ya aiko ya sabkar da Qur'ani bara'atun min Allah ha a ba da bara'a afwan suratul nur suratul anzalnaha Allah aiko barranta Aisha daga sama da samkar mala'ika yazo da mi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun duk surorin Qur'ani surori ne amma ba surar Allah ce suratun sai ita dan mi dan a barkake Aisha a wanke ta daga abin da mala'ika suka tuhume ta da shi Aisha radiyallahu anha idan kun ga har yanzu muna karanta suratun anzalna Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum ifki ƙarya yake mata bahutan wannan ya nuna muhimmancin ashara falalarta an rawaito hadisi wajen dubu biyu da ɗari biyu da goma don tana daga cikin waɗanda suka rawaito da sai da yawa wal muksiruna fi hadith fil hadisi wal asar abu hurairata yalihi ibn umar wa anas wal bahru kal khudri wal khudri wa jabir wa zawjatun nabi ita ce ta biyar wajen wanda suka rawaito da sai da yawa hadisi dubu biyu ɗari biyu da goma ta rawaito ta rasu shika ta hamsin da bakwai bayan hijira shika ta hamsin da bakwai bayan hijira kuma abu huraira ma shi mata sallah radiyallahu anhu anhum jami'an wannan hadisin nasu abinda cikin shi wailun lil aqabi minan nar wailun kama ce kaico da Hausa azaba halaka ya shiga uku wailun kalma ce ta halaka wail kaico min al aqabi lil aqabi minan nar wasu diga digai me diddigi karshen kafa na daga baya kenan kaicon su su wannan daga dagin saboda mi sun ka samu kaici wannan saboda azaba da za a musu da wuta yanzu na hadisin kawo ganin magana don kula take ya akai mi sun kai sai dole sai ka san sababin zuwan wannan hadisin shi sa ka gama asalin hadisin a cikin bulagoro ne manzo Allah shi tare da sahabban cikin bulagoro sai ruwa ya musu kaɗan za a yi alwala sai ya zama sahabbai suna ruwa ya yi kaɗan kenan sai an zo wani wancan ƙahuwa bai isa sai ana shashafawa kenan in ruwa bai da yawa wajen wancan ƙahuwa sai zama diddige bai samu ruwa ba diddige bai samu ruwa ba to da manzo Allah ya ga hakan yace ai sanarwa a ga ya musabbai duka wailun lil aqabi minan nar kenan da kai kaico azaba uquba za a masu daga da gai saboda ko kuma da wuta saboda mi kenan saboda rashin samu saboda rashin wanke su wajen alwallah shi sa ko ga sabi uku sun rawaito shi saboda mi an yi sanarwa kowa ya ji kenan ya zama wajibi ne in mutum na alwalla duk abin da za a wanke ya tabbatar ya wanke shi ya taɓa ruwa kakka ya sakaci ka bar diddigenka kuma nan an ce diddige ne ba dole shi kaɗai ba ne kenan ko diddige ko ɓangaren huskarka ko sauran hannunka wajen kusurwa in mutum yana sakaci bai wanke su da kyau to za a mishi azaba sanadiyyar sakacin rashin wanke su kenan ba diddige kadai ba ko huska wani zai wanke huska sai ya wanke haka tsakiya kadai bai wanke nan gefe da nan gefe sai ga san inda ya wanke nan to za a mutum azaba saboda rashin tabarwa da gangancin da kai da rashin wanke wannan wurin kenan in za ka yi alwala in ruwa sun ma kaɗan ya za ka yi bari alwallar sai ka yi sai ka yi taimama shi kenan ya isa idan wannan hadisin yana nuna wajabcin wanke duk wani abin da yake wajibi ne a wanke shi wajen alwallah shi ne asalin wannan ma'anar sannan kuma azaba ga wanda yake rishin cika alwallah shi ma za a mishi azaba kenan wajibi ne a wanke kawa da kyau hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر ومن استجمل ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ ومن توضأ فليستنشق wannan hadisin shi ma na Abu Huraira manzala ya ce idza tawadda ahadukum in kaga idza tawadda idza idza qumtum ila salati idza dakhala al masjida ko idza dakhala al hammam idza kana fassara shi da mi idan zai ba bayan yayi bane idza dan asan shi zarf ne na abin da zai zo nan gaba zarfun lima yustaqbalu min az-zaman idza tawadda kina idan zai yi alwalla idan zai yi alwalla idan ɗayan ku zai yi alwalla falyaj'al fi anfihi ma'an sanya ruwa cikin hancin shi thumma liyantathir thumma liyastanthir sannan sai ya fatike ya fatike su yana ya shaƙa ruwa sai ya faci wa man istajmara wanda kuma zai tsarki da dutsi wanda zai tsarki da dutsi tsarki da dutsi mutum ya yi bawali ko ba haya zai samu dutsi ya yi tsarki ya katse bawalin to falyutir ya yi amfani da wutiri musan wutiri adadin da yake wutiri mara ana cewa mara da hausa kenan ka yi amfani da uku wutirin ɗaya ma wutiri ne amma ɗaya bai isa to tun da ɗaya bai isa biyu kuma ba wutiri ba ne uku ne wutiri to sai ka yi amfani da uku in uku ba su tsarkake ka ba sai ka ƙara biyu su zama nawa biyar in biyu in biyar ba su isa ba ka ƙara biyu su zama bakwai to shine wutiri uku biyar bakwai tara sha ɗai duka shi da ke kenan wanda zai amfani da dutse wurin tsarki to shi amfani da wutiri wa idan staiqaza na'am bari a fassara sannan wa idan staiqaza ahadukum min naumihi kuma idan ɗayan ku ya farka daga baccin shi ha falyaghsil yadayhi to ya wanke hannuwan shi qabla an yudkhilahuma fil ina'i gabanin kamin ya sa su cikin kwanon alwallar ko roba alwallar salasan ya wanke su uku fa inna ahadakum dan saboda fa sababiyya ce dan saboda ɗayanku la yadri aina batat yaduhu bai san ina hannun shi ya kwana ba wa fi lafzin li muslim lafzin muslim فليستنشق بمن خريه من الماء كينان يشاقي روى ده هودنا هانتين شي غدا بيو وفي لفظ لفظ كما ومن من توضع فليستنشق وين دي الولا يشاق روى نعم وتري ايه اه اه misali ne muka yi misali ne muka yi sha sha ɗai in bai tsarkake maka ba ƙara biyu sha uku har zuwa ɗari da ɗai ko samu dutse ɗari da ɗaya ke tsarki da su alhamdulillah kenan wani hadisin abu na farko idan tawadda ahadukum idan ɗayan ku zai alwallah idan zai mi zai falayaji alfi an fi ma kenan wajabcin shakarwa ga hanci umarni ne aka falayaji al kai sannan sun ma liyastansir ya maido su kai ya haɗe su ya maido su kuma ni stajmara wanda zai tsarki da dutse kenan ya halatta a yi tsarki da dutse ko ba dutse kaɗai ba ba dutse kaɗai ba duk wani abu mai tauri dama tsarki kala biyu ne imma alistinja'u ko kuma alistijmar na farko mi alistinja na biyu alistijmar الاستنجاء da ruwa ake listijimar da mi da duk wani abu mai tauri dutse duk abin da yake kana ake tsarki da shi da sharaɗin gayya zama abu ne mai kima kwarai ko kuma abu mai cutar da kai ko kuma ƙazamta abu ne za ka hidda kenan abu mai kima kamar takardata rubutu na kwarai ko rubutu addini Allah ya sauƙaƙe in Qur'ani ne kafirci saman kafirci Allah ya sauƙaƙe dan bokaye suna irin wannan aiki takarda mai kima kamar kuɗi bai halatta ba mutum ya je ya biya bukata ya ba haya yadda ya jikka goma ce ya tsarkake shi ya wanki tsarki da saboda shi kuɗi gare ya yadda bai halatta ba haramun haramun abu mai kima haramun ko abinci daga bare da busasshe sai bar kai tsarki da shi haramun karrama abinci wajibi ne a darajanta abinci dan wulakanta abinci kafir ce mana imani ai hankali ana zama cin abinci ana zuzzubdawa a bar shi a tai tattake shi ko a kwasa a cikin shara kafir ce mana imani Allah zai jarabta mutane da yunwa saboda wannan abu wannan abincin tattara shi in ma ba mai ci mu ba dabbobi ko mu aje wani wuri daga sama tsuntsu ya zo ya ci ba ka yi sarka ba amma a ci abinci ka ga tare kewayen shi abinci ya kai rabin kilo zuzube ga tare ba a kai zuzube ana zubdawa ana ci kamar yadda dabbobi ke ci abinci a tashi daga ana tattake shi kuma a bar shi ina gode ma Allah da ni'imar da Allah ya maka in kana ganin wanga abincin da Allah ya baka kai kari na shi wani shi na can loma ta mishi wuya wani na tsugunni a wurin da yake loma ya ta mai wuya har ya mutu nan saboda yunwa to kai ina gode da kan Allah da arzuta kan wanga abincin haka ci ka koshi dan sai kai abun nan al'ada mai kyau ce ta shimfiɗa abu in za ka ci abinci ka shimfiɗa wani manufa kowa ya samu sufura wannan leda shimfiɗa in ya ci wannan da ya zo ba tattara shi sacan daga gefe sama wani tsuntsu ya ci ka samu lada sadaka ce yawan karamci ne kisa har tsuntsu kana ci da kai ma wani rago kai ba rago ba yanzu mutane yan uwanmu wani in ka ba shi wannan abincin sauran da muka raga yana su ko ba ka ba ina ma a ce a samu wani mashru daga cikin wani proje ne shi aikin shi tattara abincin da an ka rago a shanya shi ya bushe wallahi in ka ba wani talaka shi sai ya rasa ya zai gode maka dan da in zai abinci bai da sai ya jika shi ko ya sake dawa shi sai ya ci shi da iyayen shi ba ka ba taimaka ba a bar wasa da abinci sarabin tare kun je kun yi da haida yin indomin kun yi waye an ba mutum abinci sai ya ci rabi ya bar rabi wannan bai dace ya kamata a gyara shi kenan bai halatta ba ka yi tsarki da guntun biredi ko ko abu mai cutar da kai kawai mi mutum ya yi ba haya mutum ya je samu reda sabuwa ce bai tsarki da shi ya wanki kaga ai sai kowa ya gane ka ko to kaga bai halatta ko kwalba ka rasa wani abu sai ka fashe kwalba ka ce bare ya kai tsarki yaya kaga da jima ciwo ko kaya bai halatta ko kuma abin da yake mi kalamta kayi mutum ya yi ba haya yana so tsarki ko ya yi tsari sai ya diba gefe sai ga wani busasshen kashi yaya kisa manzo Allah ya hana tsarki da da kashin dabba rawas ko kuma ba'ara kanjilo manzo Allah da zai tsarki sai tura sahabi ya samu mishi dutsi uku sai ya samu dutsi biyu da kanjilo ko san kanjilo busasshen kashin shanu ko na raƙumi sai ce yadda wannan kazamta ce kai da kai hidda kazamta kana so ka hidda kazamta kuma ka ɗauko kazamta ka sa da wannan kenan abubuwa ba su daga cikin abu mai kima kashi ka kaga kashi yadda ka ce ka yi tsarki da shi ba dan zan kashe yanke ka ba a'a kun san kashi abincin ƴan uwanmu ne aljannu in mutum ya gurgura kashi ya canye naman in zai yaddawa shi sai bismillah sai shi yadda yanzu in aljani musulmi ya zo ya ɗauki kashin sai ya same shi da nama cikakken shi shi ma ɗauka ce to zan ka zo ka ɗauki kashi ka yi tsarki da shi wani aljani musulmi ya je ya ɗauka ka same kashi ga daga ciki ka ga ɓata mishi abincin shi dan da aljannu sun ka musulunta sun ce manzo Allah abincin mu fa yace ku je duk kashin da an kai bismillah an ka yadda za ku same shi da naman shi cikakku sai ku ɗauka ku ce yana sunna ce in ka ci kashi inda ka yadda kashi ka ce ka yadda kawai a ce bismillah ka yadda sai aljani dan uwanka musulmi zo ya ɗauka ya samu nama irin wanda ka samu ciki shi ma sai ya ce ba ka yi sadaka ba amma ka wurga kashi ka baka nan bai ba to kenan kun ga duk wannan mai tauri kenan yanzu kare icce takarda wannan takardar lotus ha mandi mindi da warak ko wani kyalle ko dutsi duka kana kai mi kana kai tsarki da su to wanda zai yi wannan man istajmara to yayi amfani da wutiri wutiri kuma ɗaya bai isa kenan sai nawa sai uku zama Allah ce wanda zai sabai suka ce manzo Allah ya koya muna in za mu yi tsarki kan mu yi ƙasa ga uku kenan ɗaya bai biyu kuma shafa'i ne wuti da ake so kenan uku biyar har lokacin da kaga ka natsu cewa ka tsarkake kanka na'am Abu Huraira ya yi daga baya ko ba rasa manzo Allah sallallahu alaihi daga baya manzo Allah yayi amma lokacin manzo Allah na rayi shi ba abin da ke sai tare manzo Allah yake na har da yana karatu yana sauransu kuma bai da kuɗi bai da kuɗin arme wa idza staiqadha ahadukum min nawmi idan ɗayanku ya falga daga bacci fala yaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina ya wanke hannuwan shi biyu kamin ya sa su cikin roba kenan yana a zai alwala da abin da ke buɗe roba ko kwano ko ƙwarya kai ya je kai tsaye sa hannun shi saboda mi fa inna ahadakum dan ɗayanku la yadri aina ba ta yadu bai san ina hannun shi kwana ba kenan ko da kana kwana baka sani ba wani hannun ka je ya fada cikin wata najasa ko tsarin wani ko tsarin ka ko wani abu ko kuma wani abu ya jayo dauda ko najasa ko kazanta ya sa maka yana iya ko to sai ka wanke kamin kai alwala ko da yanzu an ga tun da umarni ne na a wanke kamin alwala ko da abun da kake alwala da shi ba buɗaɗɗe ba ne to ka yi wannan kin ka wanke so uku sannan kuma ko da kai da ka kwanta ka sa safa uku uku ga hannunka kenan yanzu ka sa ina hannunka kwana ko to ko da haka nan ne sunna ce in za ka yi alwala ka wanke hannuwanka so uku sa'annan sai ka ci gaba da alwala an gane yanan wannan wajabcin shi ma ko kuma sunnar a wanke hannuwa sau uku kamin a fara mi alwallah falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan sau uku wannan shi yake ce ma al-akhdh bil ihtiyat al-akhdh bi al ihtiyat kiyayewa kaga watakila ka tashi baka tabbatar cewa hannunka ya lalace ba amma yana iya ba ce ko to sai ka wanke shi in ma ya ɓace ka gami ka wanke in kuma ɓace ba to alhamdulillah dai duk ƙarin ado ko duk ƙarin alwala ce dama ado ne da shi ne ana ke ake son mutai wannan sannan kuma mutum a ruwa ta muslim sai mu ke cewa falastan shek bi min kharaihi min almai mutum ya shaƙa ruwa ya faci gashi nan to saboda mi wannan daga cikin tsabta ta musulunci hanci wataƙila ya cika da majina bal ma a ƙari kun san shaidan yana kwana cikin hudunan hantunan mutane sai shaidan zai kunta cikin hudun hancinka to aka ce in ka tashi kenan ka yace sau uku ka wanke hancinka tsaf sai ka yi ci gaba da alwallah wannan shi ma wajibi ne tun da umarni da shi kenan wannan hadisin yana nuna wajabcin shaƙa ruwa da fyacewa da kurkure baki duk da ke ma'adan can kurkure baki ba amma shaƙa ruwa tun da an ce ai ke na wajibi ne duk da ke wasu malamai sun sa cikin sunnoni amma in an ka kalli aya ta yi umarni da a wanke huska don hadisi manzo Allah ce ya arawla yanda aka umarce ka a cikin alqur'ani ko idza qumtum ila salati faghsilu an ce an wanke huska wujuhakum ai wanke huska kenan minin farilla ne wajibi ne ko to ita kuma mece ce huska mece ce huska in ka kalli mutum abun da kake gani ga kanshi shine huska kenan goshi da hanci da kumatu da baki su ne mi huska kenan hanci na ciki ko shi kuma hudodin hanci ba a kilga su ciki waje ne saboda mi idan kana azumi ruwa sun ka taɓa hudodin hanci azumin ka kare kenan suka ce wajibi ne a shakarwa don ya zama cikin cikar wanke huskarka wajen alwallah amma ko da ba da wannan kyasin ba ga hadisi ya umarni dole ka shakarwa ka fyaci in mutum zai alwallah sannan suna ce mutum shi amfani da wutiri wutiri har wajen wanke hannu an ce salata uku kuma wajen tsarki ma mutum amfani da abu uku sa'an mun ga sunan takar wanke hannu kamin alwalla ga wanda ta shi da bacci balma ta zama daga cikin alwallan maza da aka ruwaito duk in zai yi sai ya wanke hannun kenan ya zama suna ce mutsari da ko da yaushe za ka yi kuma wasu na ganin wanga hadisin yana nuna wajabcin in mutum ya yi bacci ya alwallah idan ya zama hannunka ma baka san ina yake ba kenan jikinka ba san inda yake ba dan bacci mai nauyi yana kada alwala saboda ba wai shi karan kan shekare shi ba kana iya kai hadasi cikin bacci baka sani ba ko ba ka ba in mutum na bacci yana shi tusa bai sani ba kenan kai baccin da ka bace me bacewa ka yi bacci mai nauyi ko da gajere ne wanda kusan halin da kake ciki ba to kai ne kai alwala sai yin zaune kake dangalgal in tana zaune kaga zamna da kyau watakila da waya iska shaito shi bai sani ba to wannan dan kaya bacci watakila mai nauyi ma bai kare alwala amma mutum na kwance ya bacci tashi sake alwala saboda ga azo yayi abin da ke kare alwala da kuma daga cikin malamai na ganin cewa ai shi bai raba a ce mutum na kwana ya tusa bai sani ba bai raba bai raba saboda haka mi kenan kwana bai kare alwala saboda wannan to wata rana yana zaune kusan wani mutum sai mutum ya angaje ya kwana da ya kwana sai ya tusa cikin kwanan shi sai ce mishi tashi ka sake alwala sai ce mi nayi yace tusa ka yace a malam ka dai tusa kada kana ce kana so ka ce ni nayi sai ce ai kai kai tusa kana so ka ce ni nayi daga nan yace eh kenan mutum yana yi tusa cikin kwana bai sani ba tun da haka ne kenan yanzu ya yarda cewa lalle kwana mai nauyi ana sake alwala saboda shi ba shi karan kanshi kwanan ke bata alwala ba mi ke bata ta kana iya kai wani abun cikin kwanan baka shi ne ai mun ga hitsari mutum sai su yi kuna hitsari cikin kwanan ku sani ko to na ga tusa da kenan daga nan suke cewa mutum ya kwana tunda an ce yana iya shi hannun shi ya taba najasa bai sani ba to kana kai ma kai ma kai hadasi kai kari abin da ke bata Allah baka sani ba حديث نقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب حديث أبو هريرة كتشوى رضي الله عنه مظلة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري كرق ينكو شيه tsari cikin ruwa wanda yake tabbatacce dawwamamme bai gudanawa thumma yaghtasilu minhu sannan kuma shi wanka da wannan ruwan wali muslim a riwaya muslim kuma la yaghtasil ahadukum kar ɗayanku shi wanka fil ma'i da'imi a ruwan da yake tabbatacce wa huwa junub alhali yana da janaba la yabulanna ahadukum kar ɗayanku ya sake shi boli hitsari fil ma'i da'imi a cikin ruwan da kullun suna nan allazi la yajri wanda bai gudu nan ma'ana biyu wasu malamai suka bashi in ma ka ɗauka alma'id da'imi ruwan da a suke adda'im sukin ne kuma allazi la yajri wanda bai gudanawa kenan ma'ana guda ne wasu suka ce a'a ruwan da ke adda'im shine wanda bai kwahewa to shi ko kala biyu ne da kai mai gudu da kai wanda bai gudu ko kun ga ruwan da ba su gudu kuma kullum suna nan irin ruwan lak buhaira kullum sunan tafkin cadi suna ƙwahewa amma suna gudu ba su gudu kun ga kullum sunan amma su gudu to irin irin wannan ruwan su daban suke amma masu gudu irin gogin flavor ga isa kun ga shi yana tahiya yana tahiya saboda wanda ke tahiya yana wanke kanshi kun ga yana ware dauda gefe take koma cewa ta yana wanke kanshi ruwan to an hana mutum shi tsari cikin ruwa wa'anda akwai su ko da yaushe kuma sannan ba su gudu an hana an hana yin hitsari kai tsaye mutum ya zo ya tsugunna yana hitsari ko shi tsaye yana hitsari cikin su an hana haramun ne an gane wannan to sannan kuma an hana mutum shi wanka minhu imma zan min bi ma'ana fi cikin ruwan kenan ko kuma minhu ya zan ki ɗebo ruwan gefe yana wanka da ruwan na koma ciki don an hana an hana yin hitsari ciki an hana wanka ciki ko kuma kusa ruwan wankan na komawa ciki a ruwan musulmi kuma shi ma an hana wanka a cikin irin wa'annan ruwan ga mai janaba yana wa'annan ababen duk an hana su to nan da aka ce an hana kai hitsari ciki hal ya halatta mutum shi hitsari daban cikin wani kwanko ya zai zuba ciki a ba ba cikin hitsarin ba daban ne hitsarin shi zai zuba ai ba hana shi zuba ba ko an hana shi hitsari ai duk ɗaya ne duk ɗaya ne kenan duk ɗaya ne ba za ka yi wannan ba to in mutum ya ce ana ya tsari ko to ba zo ba zo ya zo ya kashi ciki ya halatta wa hana kashi wa hana kashi to ai kashi ya yi matsala ko to shi ma haramun ne bal ma ya yi matsala dan abin da ke cikin hitsarin yalla yalla ma bai kai na kashin kenan haramun ne saboda kaga ko da in ka ce to ai ruwan mai dimbin yawan ga ruwan ga na tafkin tari ya za a idan kashi na kada ya bata su ba su bacewa amma ka cutar da wani yanzu da ka zo kai kashi cikin wannan ruwan wani ya zo ganka nan zai shan ruwan nuru ka cutar da shi ka cutar da shi idan kaga mutum gashi wannan zai cutar da wani kuma duk ɗaya ne da a ce mutum ya yi tsari ciki ko ɗebo ruwa shi tsarin daban ya zuba ko shi tsari saman tudu suna gangarwa suna shigowa ciki ha kenan duka dai abun da ke cutarwa an hana shi kanka cutar da wani idan yanzu irin wanga wurin da ake zuwa na shan ruwa abin da kuka ce malam fadar sai mutum ya zo ya hata majina gefe duk ɗaya ne da irin wanga yanzu in wani ya zo yana shirin shan ruwa sai ya ka zuba majina kanan wurin sai ya shan ruwa to ka cutar da shi duk abin da cutar da mutane ka guje mishi ko kan tarihin la darara wala dirar kakka cutar da ganga kakka cutar da wani ko da maslaha kanka ne kakka cutar da wani kenan kar mutun shi wannan sannan to ruwan da ke gudu fa shi ba hana ka ba ko to amma shi ma kakkai kakkai sai in kama kai da tayi wannan daban amma shi ma dan saboda ko shi kin ruwan mai gudu wani da ka zo ka yi tsari ka da kana tsari sai ya kyamar ɗiban ruwa wajen dan sai ka kamar tsarin ka zai ɗebo ko kuma zai ga kamar zai ɗebo su tare da tsarin ka shi ma kakkai shi ma yahi in ka bar wannan shi ma yahi haka zalika wanka ma da sauransu duka a hana ka kenan wannan hadisin ya kumshi abu na farko dai hanin hanin yin hitsari cikin ruwan da ba su gudu bal ma hawa inda ke gudu ma abin da higan mutum shi ya yi dan ga cutar da wani an hana ka wanka cikin irin wannan ruwan saboda yau da gobe dauda tana ita ruwa ko kuma wani shiga ne shi kyamaci shan ruwan ko kuma amfani da da ruwan sannan kuma kenan ya halatta tunda an ce ruwan da ba su gudu kenan ya halatta kai cikin masu gudu amma in ba uzuri kama ka yin wannan kin ba kakkai kenan bari shi yahi bari shi kuma sannan mu kaurace mu duk abin da yake mi sai cutar da wani ka kaurace mishi na'am bai ba in dai ba dama ba na shake ba dama ba na sha bane to kaga matsalar da ake samu irin wannan abu na farko shi asalin iyo inda ruwa suke da yawa ba matsala ba ne amma irin wannan ruwan sun dan taru ba su ba ni gare sosai ba mutane mutum uku mutum biyar mutum goma su shiga cikin sai wanka akwai karamta ciki sannan ana ɗauka wata cuta ta in mutum na irin masu hitsarin jinin nan yawanci nan ake ɗauka wannan cututtuka amma in an keɓance wuri dama dan wanka ne amma mutum ɗaya ko mutum biyu ta yadda ana wanke shi ko ana tsaftace shi wannan asalin shiga ruwa da sibaha wannan ba matsala ba ne kiyaye tsafta shi ke da kyau kun ga yin bawa yin kashi wurin da zai cutar da mutane har wani wuri manzo Allah ce ya mai suna da al'anain yin bawali ko yin yin yin mutum zai biya bukatar shi ba haya wurin da mutane ke ɗiban ruwa har tsinuwa ke da kuka abu tsinuwa ke da ittaqul la'anain ko kuma ittaqul mala'ina as-salas so laka mutum ya kiyaye mu wurin cutar da mutane dan zai ja mai tsinuwa imma idan mutum ya cancanci tsinuwa imma idan a'a zai sa mutane ta tsine mishi har wani mai mai mai daɗin baki Allah ya karɓa addu'a shi in ma kai mai irin wannan abin ma Allah ya tsine mishi cutar da mutane mutum ya kiyaye shi yin ba wali ba ga hanyar mutane ko kuma yin ba haya ga hanyar mutane عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة بالتراب وانا حديث شيمان أبو هريرة رضي الله عنه كتوا إذا شرب الكلب إذا كري الشاء وانا أبو شاء روى مدر كنو كومنني في إناء أحدكم أتكن كوانو كو كوبي كو قرية ناكو فليغسله سبعا ya wanke shi su bakwai wali muslim a riwayar muslim sai zo cewa ulahunna biturab ta farko mutum shi wanke da ƙasa walahu min hadi fi hadisi abdullahi ibn ghaffal daga cikin hadisin abdullahi ibn ghaffal sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin wanda suka yi mubaya a ƙarƙashin itaciya wanda Allah yake cewa radiyallahu yalla ya rasu laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka yana daga cikin su yana daga cikin su kuma daga cikin talakawan da in ana sadaka za a je jihadi bai da kuɗi da yawa sai je kara ya sai da dan kawo wani abu har mulakina cewa yanzu wancan mi za a yi da abin da ya bada shine Allah ke cewa wala ala alladhina ha wala ala alladhina la yajiduna ha la yajiduna ma yunfiquna harajan idza nasahu Allah wa rasuluhu ba su da matsalar su ba su da abin da ba za su ba da an ba su matsala suna jin kunci ba su da abin sadaka ba su da to wannan duka ba su da matsala kenan muna kai lokacin manzo Allah in mai kuɗi da yawa yanzu ya bada sai su ce riya ce in mai dan kaɗan ya bada sai su ce mi mi Allah zai yi wanga da abu to su muna kai kenan to wannan ya daga cikin bayan Allah da ba su da abin bada su jin haushi ana bada kuɗi ba su jin daɗi to suna jin matsala haraji to ba matsala kan su ji Allah subhanahu wataala ya dauke musu haraji to wannan sahabin a cikin riwayar shi yake cewa manzo Allah ya ce idza walaga al-kalbu fil ina'i wannan shine asalin kalmar da ake amfani ga kare walaga dan da kare da duk abin da ke shan ruwa da harshen shi irin musa ko zaki kun ga da harshe suke sha da wasu ana cewa lallagi lallagi lag lag lag lebura da misa kaga ta zo bakin tafki harshe ne suke sa ta dauko ruwa to idan kare yayi lallagi cikin kwano ɗayan ko cikin kwano فاغسلوه سبعا أوانكش سو بكوي وعثروه الثامنة بالتراب نتقوس أقوجي شي دك أسا تو وانا حديث yana nuna cewa shi kare karan kan shi ma najasa ne a zahiri dan abun da ya sha ruwa ciki ma an ce a wanki a wanki ina ga shi karan ha sannan kuma akwai riwaya da manzo ke cewa ma a zubda ruwan dan abun da yake in ba na najasa bane zala bai umarni da a ɓata dukiya a zubda saboda ka shi karaka shi idan bakin abu ai shi ya daraja ciki to bakin nashi najasa ne ya sauran jikin shi ha to saboda haka ai mewa ma daga cikin jikin su to wasu wasu na ganin har zuwa shi ma najasa ce tunda yanda mewa ke hitowa daga jikin shi zuwa ma daga cikin take to tare da wasu malamai suna ganin ba najasa bane amma ba su da madogara mai kari kenan wannan na nuna asalin najasa ta kare musamman akwai riwaya da mazalaka cewa tuhuru ina'i ahadikum tsarkin kwanan ɗayan kenan kamin a mai tsarkin kenan bai da tsarki ko kenan najasa ne saboda haka kare najasa ne najasa ne aya wasa sun shiga dukkan ne dama ana ce ma zaki kare duk karnain karnain duk karnain za mu samu akwai misali cikin malikiya suna ganin kare ba na jasa ba ne amma dai magana mafi ƙarfi gashi tuhuru ina ya hadikun kenan can da ba mai tsarki ba ne ba tsarkin kwanon ɗayanku yana idan kare ya sa baki cikin kwano ko ya sha ruwa ko ya sha abin sha a wanke shi so bakwai wanke so bakwai ulahunna biturab wannan kowa gani na warko ka sa ƙasa to amma da riwayar ta ce na takwas a sa ƙasa fa shi ma wannan ana tawilin shi a matsayin cewa da asalin wanga ruwayoyin sun zo daban-daban a wata riwayar sai ya ce ulahunna au ukhrahunna biturab to tun da an yi saɓani wannan shakku ne ya yi ai ulakin ta fi ƙarhi tunda a dama a hikimance a wanke da ƙasa farko ya yi a biyar da ruwa daga baya amma ga mai asamina ta biturab suna tawilin shi a matsayin an ce asamina na takwas ne a matsayin idan ka wanke kwano so bakwai na farko ka sa ƙasa sai ka sa ruwa don wanda ka sa ƙasa ma ka sa ruwa ko ko ba ka ba to yanzu na farko da ƙasa da ruwa kai guda na biyu ruwa kadai na uku ruwa kadai har na bakwai ruwa kaɗai, in ka ƙilga wanki bakwai ko, to ƙasa sai suka ba ta matsayin wani nau'i mai zaman kanta ce, in an ƙilga ƙasa a matsayin nau'i mai zaman kanta, kenan nau'i na ƙasa a kilgashe matsayin wanki dai sai ruwa nau'i nawa gare su bakwai gare su tunda hada na farko akwai ruwa ciki to ga ɗaya na ƙasa ga bakwai na ruwa nawa kenan takwas to in an ce ta takwas ba ta ɓangaren jeri ba kamar ya ba ta ɓangaren jeri ba da za a kaddara cewa mutum shi na da ɗiya biyar ɗiya biyar kin nan na farko namiji ne ta biyu mace ce ta uku namiji na biyar na hudu namiji na biyar namiji ta biyu ta ice sai ce maka ɗaya na biyar amma ta biyar kin mace ce kana gane kuma gani ta biyar ba ta nau'i na tartibi na jeri ba ta biyar kinsu mace ce ba za ka gane ba ta biyar kinsu ta biyar cikin ta biyar mace ba ta biyar a kilgo ba a jeri ba sai suka ce to ana iya ba wannan ma'anar cewa ta takwas a nau'i na kilgon adadin wankin da aka yi ta takwas kenan har yaushe dai ka fara wankewa da ƙasa shi fi daidai da tsarin wanki idan ba za ka zo ka wanke da ruwa so bakwai ba ƙarshe ka sa ƙasa ka ɗarwai da mi in ka ɗarwai da ruwa ta hanyar dai kenan ba ta takwas ba ta takwas bace an gane ko ba gane ba shi ne shi kenan kenan sai zama daidai ma'ana ta dawo cewa a fara wankewa da ƙasa sai a biyo da ruwa sai a ci gaba da wankewa da ruwa wannan kuma abin da manzo Allah ya ce ai kakka ce ina da wani wani kalar ruwa wani odi jabel ko wani color wannan abin da ke kashe cuta zan wanke shi da kyau ta yanda wanki dai ma isa a'a kai dai yanda aka ce ai i bakwai can daga bayan kana so ka sa ruwanka wani kala can kai daban wannan i wanda aka ce kai i wanda aka ce kai sannan kuma wasu sun ce a sabini zai ɗaukar ma'ana ƙasa kenan kana kai amfani da sabini farko to kana kai amfani da sabini amma sa ƙasa dai wataƙila da kai abin da ba mu san da shi ba mu tun a lokacin manzon akwai abin da ke matsayin ƙasar ko ke ke matsayin sabinin amma ba a ce shi ba sai an ka ce mi a dai wanke da ƙasa yana shi ya fi mutum shi ya amfani da irin manzon Allah abin da manzon Allah ya ci da za a kaddara wanga kwanan kare zo ya sha ruwa cikin ta shi an ji ma da ƙara sha ruwa so nawa in za ka wanke wanke nawa za ka kenan eh bakwai da ya isa yana ko da sababin ba guda ne ba biyu ne uku ne e wankin so ɗaya ya isa bi ma'ana ka yi wanki bakwai ba sai ka ce to tun da so uku ya sa baki ya sha ruwan ya sha da sahi da ranar da dare to bari in yi dole sai na ishirin da ɗai a'a kamar yadda da za a ce mutum ya tashi ran juma'a da janaba kuma zai yi wankan juma'a in yayi niyya biyu wanka guda yayi an gani kuma ga janaba kuma ga juma'a to ya zai to yanka guda kawai shi kenan ya ta juma'a shi ya yi in akwai ruwan dole sai ka zubda tunda an ce abin ma a wanke shi to ya za ka kai abin in abin ba ruwa ba ne kwano da gari ciki sai ka zo lasa garin ya ci to wannan shi bai shiga wanga hukunci dan da ɗaya ɗaya inda abin taɓa shi kenan sai a sauran ba mai da matsalar kuma in ma baka iya amfani da garin ko wani waye to kwanon dai ba dole sai ka wanke shi ba so bakwai bai shiga cikin wannan hukuncin kenan akwai tsanantawa ga irin najasa ta karema tunda an ce babu wani abu da aka ce a wanke so bakwai ko jini ya zuba ga kwano ba ce a wanke so bakwai ba ko kashi aka mamuda ba ce a wanke so bakwai ba ta ku ai najasa ko jini da kashi suna gaba wajen najasa ko na na mance ban da musta ta musa ba najasa ba ce tarifinta daban gare ta wanda hiddat amma wajen fassara kalmar walaga ne don abin da ke shaɗa harshe har musa tana shi amma musa ba najasa ba ce musa mai tsarki ce saboda tana cikin gida ko da yaushe kuma insha Allah ba ta da nawa wannan na nuna tsarkin shari'a shari'a wani mai tsafta abu ne mai kulawa da tsabta da kiyaye lahiyar mutane kun ga ta yi umarni da a wanke abin da kare sa baki dan zai iya zama watakila bai rasa cuta ko kuma karamta dai al'umma عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم دخل على ثم دخل يمينه في الوضوء في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وانا حديث نحمران مولى عثمان ابن عفان حمران مولى أنت مولى يجي في مولى دا باوان سي أنتش هذا مولان شكنا عثمان ابن عفان كما babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun san shi ana cewa Abu Amr wasu kuma mai kunya da Abu Abdullah kuma ana cewa Abu Laila duka a roto a matsayin kunya ta shi sha daga cikin wanda suka rage shiga musulunci kuma ya musulunta ne ga hannun Abubakar As-Siddiq Uthman ibn Affan an yi shi shekara ta shidda bayan shekarar giwa kidan manzala shekara nawa ba shi shidda kenan annabi shekara shidda ya bashi hijira biyu yayi kamin ma wannan kin hijira yayi hijira zuwa habasha kuma ya hijira madina ha kuma ya aure ya'ya biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falalakin duk mutanen duniya ba wai sahabbai ba duk mutanen duniya babu wanda ya samu ga falalakin wace falala ya aure ƴaƴan annabi biyu duk cikin ɗayan adam babu wanda ya samu gafara laki ‘ya'yan manzo Allah guda biyu dawa dawa ha ruqayya da da ‘ya'yan manzo Allah ummu kulthum a ummu kulthum ya aure su Usman ibnu Affan Usman ibn Affan ya kasance sahabi ne mai tsananin kumiya kuma manzo Allah shi na kume shi kuma manzo ce ba ma ni kadai ba mala'iku ma suna kumiyar Usman ibn Affan radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ya mai shaida da aljanna ko kamar Umar ibn Khattab da sauran sahabbai tunan duniya yace Usman fil janna daga cikin falalolin shi Allah ya bashi dukiya kuma shi na bada ta cikin jihadi da taimakon addini dan akwai jeshul usra wanda ya kawwana shi shi kadai wajen raƙumi 950 ya kammala da doki 50 shi ba da su abin hawa dubu ya kammala su da dukkan abin da ake bukata ya ce kawai aje a yaƙi raƙumi 950 da doki 50 abin hawa dubu kin ya sai rijiyar ruma ya ce aje a sharuwa kyauta khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Umar kuma ya haɗu da ibtila'i wanda khawarijawa ‘yan ta'adda suka haura su kashe shi don ta'addanci da tuhumomi na banza na ƙarya aka iske shi aka kashe shi na karatun alƙur'ani yana azumi a kashe shi a ran juma'a 35 bayan hijira ran juma'a shiga 35 bayan hijira a kashe shi ya yi shahada usman ibn affan radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yake cewa shi Humran maula Usman yace na ga Usman da'a bi wudu idan ce wudu bil fathi shine mi abin alwallar kwanon ko ƙwarya ko moda ko sahani ko ruwan duk ana ce musu wudu da kawo fa afraga ala yadaihi min ina'ihi kan kame ya sa hannu cike debo sai ya kambado ya karkato ya zubo fa afraga ala yadaihi ya karkato ya zubo ga hannun shi min ina'ihi daga kwano ya karkato ya zubo a lokacin faghasalahuma thalatha marrat sai wanke su sau uku kun gani wani mazalla ce ko kar mutum ya sa hannun cikin ruwa sai ya wanke sau uku thumma sa'annan tartib da adkhala yaminahu fil wudu'i sai sanya hannun dama a cikin mi abun alwallar thumma sa'annan tamadmada ya kurkura baki wastanshaqa ya shaƙa ruwa wastansara kuma ya faci yana sun mata mazmada wastanshaqa wastansara ya faci sun magasala wajhahu salatan sai ya wanke huska shi sau wa yadaihi ila almirfaqain salatan ya wanke hannun shi zuwa mirfaqain tsinin kusurwa sau uku sa'an na kuma thumma masaha bi ra'sihi sai shafa kai thumma ghassala kilta rijlaihi ya wanke kahon shi guda biyu thumma qala sai yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yatawadda'u nahwa wudu'i hada yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana alwala irin ko kwatankwacin nahwa kwatankwacin alwallata wannan da nayi wa qala sai manzon Allah ƙara da cewa man tawadda nahwa wudu'i hadha duk wanda ya alwala kwatankwacin alwallata wannan thumma salla rak'atayn sai ya sallaci rak'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai dumin zuci ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah zai gafarta mishi abun da gabata na zunubin shi wannan abu na farko dai mu lura Usman ya koya musu alwala aikace kenan koyar dawa a aikace tana da muhimmanci an yi riƙewa a zo kai alwala ana gani a koya ko kai sallah ka koya ma yaranka ko ɗalibanka ko ƴan uwanka suna gani wannan abu ne mai kyau dan an yi riƙewa amma abin da yayi cikin alwallashi na farko ya wanke hannu shi biyu kamin mi ya su mi cikin alwala sa'an nan sai zo sa dama kenan da dama ake mi ake sawa ɗebo ruwa amma idan sahani ne zubawa ake yi kenan sai ka zubo ka rike shi hannun hagun sai ka zubo ga sama mi hannun dama saboda hannun dama shine in ka zubo mishi yan buƙaci kurkurawa kai da ya kurkura amma baka zubo hannun ruwa cikin hannun hagun ka sa gaba ki hannun hagun ba a sa shi gaba ki mun gane ko kenan sai ya sa hannun dama ya ɗebo ruwan sannan sai ya kurkure baki tamadmada ya kurkure ya kurkure baki nan summa summa kin wajen ɗebo ruwan da summa ta mada mada kin ba wai jinkiri dole bane kawai dai sai da ɗebo sa'an nan nan ba tare jinkiri ba da kurkura baki da kurkura baki istan shaka shi ne shaƙa ruwa kuma da ma Allah ya umari da wannan mun ga hadisin da ya gabata a wannan hadisin ma manzo Allah ya ka shaƙa ruwa da kyau sai in kana azumi ne kawai kenan baligh fil istinshaq ma lam takun sa'im kai shaƙa da kyau dan ka wanke hancin da kyau baligh kai kwarai sai in kana azumi ko kuma ka ɗauki ruwan da yawa da su yi ma ciwo ka ɗan shaƙarwa ka ɗan da ka wanke ka fece cike da kyau wasu tara ya maido su sun magasala wajhahu sai ya wanke huska shi huska mun ce abin da kake huskanta shine huska tsawon huska tun daga farkon gashi nan matsarar shi ha har zuwa ƙasan haɓa ko ƙasan gemi daga matsarar gashi na mutum wanda yake tsaka-tsakiya ba mai sanko ba dan mai sanko ka ga gashin sha tun daga ne ke fara nan huska ce idan ko da sanko ga mutum gare gashin sha fara nan ba aiki da shi kun ba irin mai mahaukacin gashi ba wani gashin shi ya zubo ya zubo ya kawo ganin to huska ta tsakiya shine dan ka auna yanda yawancin mutane gashin su yake farawa farkon gashi har zuwa kasan haɓa kenan ba nan kaɗai ba har da ƙasa faɗi fa daga kunya harkon kunne zuwa mai sai ka wanke kenan sai ka wanke wasu ka kewaya da kyau in hannu biyu za ka sa ma a daga cikin abin da yawanci mutane ba su yi ana wanke huskar hannu biyu amma ba dole bane hannu ɗaya ma yayi amma hannu biyun ka ɗebo zai hi taimaka ma ka wanke huskar ka duka faɗin ta baki ɗaya kenan wanke huska mutum ya kiyaye da kurhi da rami hanci duka mutum ya wanke da faɗin da sauransu kenan ghassala wajhahu thalansa uku wa yadayhi da hannayen shi ila al-mirfaqaini zuwa ina mirfaq ya ce zuwa mirfaq mirfaq gashi na tsinin kusurwa to ana so ka wanke hadda shi in an ce hadda shi kenan dole ka dan wuce shi don ka tabbatar ya shiga sai da suka ce kenan ila bi ma'ana ma'a kenan wa aydiyakum ila al marafiqi sai zama ma'al marafiq duka ka saka shi dan wajibi ne ka wanke shi to kuma tunda wajibi ne ka wanke shi to wajibi ka dan wuce don ka tabbatar ya shiga mun gane ko duka ma la yatimul wajib illa bi fa wajib duka shi ma ya shiga cikin cikin wankin sa'annan thumma masaha bi ra'sihi ko masaha bi ra'sihi sai ya shafi kanshi bi ra'sihi sun ce bi ra'sihi kan sai an saki tabo ruwa sai a shafi kai za mu ga kaifiyar za ta zo nan gaba thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi sai wanke kahon shi guda biyu can wajen wanke hannuwa na mance muku ishara ba sau nawa ake wankewa to nan ba za ka wanke hannun dama sau uku ka zo hannun hagu sau uku a'a tare suke su kenan gan mu ce a wanke hannun dama sau uku sa'an nan ka dawo gami hannun hagu sau uku in kai wannan kaso shidda kai sabanin kahuwa su kahuwa ba han ba kamar hannuwa bane ba sannan su kahuwa ba su ke ba su ke aikin ba yan sai ka wanke ta dama sau uku ka dawo ga ta hagun ka wanke ta sau uku kuma ta kahuwa sai ce ilal ka'abaini ko ko bai bai hudi ba nan bai faɗi ba a ƙur'ani ilal ka'abain wa arjulakum ilal ka'abain ka'ab kuma shine kashi na gefen kahuwan guda biyu kasu guda biyu ko wannan rashin dama hagu wannan cewa ijaz sau in ana da sau ana da ana laka na bangaren da ya hito da da da ijaz dan uwanka shine al-ka'ab kenan sai mutum ya wanke kawan shi sa uku thumma qala sai usman ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama tawadda nahwa wudu'i hada ya yi kwatankwacin alwallata wannan yana ban cewa irin ta kai tsaye don watakila shi ya dan kuskure ko ya rage ko ya dan ƙara sai sai manzo Allah kuma ya ce man tawadda nahwa wudu'i hada duk wanda ya irin alwallata wannan thumma salla rak'atayn sannan sai sallaci raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai dumin zuci غفر الله له ما تقدم من ذنبه Allah zai wanke mishi zai ga kankare mishi ya gafarta mishi abin da gabata na zunuban shi ya zauna abu nawa ke da kai abu na farko kai arwalla kwatankwacin irin ta manzo dan manzo Allah cewa ai kwatankwacin arwallata wannan kuma daga cikin rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu dan inda cewa misla wudu'i hada kai ka iya irin arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowane bangare daidai wa daida to kwatankwaci kadan kwatanta ne nahwa wudu'i hada ka yi alwala kwatankwacin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an kuma mi ha sai ka yi raka'a biyu wannan ya nuna cewa akwai sunna ta duk in mutum ya alwala shi ya raka'a biyu ko da lokaci ne akwai hadisin ta cikin hadisin Bilal ne ko Abu Huraira ha Bilal ko manzon Allah ce ya ji sawun shi ko karar ta shi cikin aljanna me kake yi sai to shi da sanin shi duk in yi alwala a kowane lokaci ne sai ya sallaci raka'a biyu to kai raka'a biyu bayan wannan alwalakin sannan raka'a biyun su zama yaya kakka ya ɗumin zuci ka wani ya kabar sallah zai ta tunani ne shi ne ɗumin zuci tunani ka tono haka wajen ka ƙara ki ka zo nan wajen ƙara ki ka zo nan to lalle tunani wannan cikin sallah bai kare ta matuƙar ba ya yi yawa ba ta yanda ba kama san raka ta nawa ba wannan yana ɓata ta amma tunani cikin sallah bai kare ta amma yana ɓata maka falala ta kankare duk abin da gabata na zunubinka dan in baka yi tunanin ba wace falala gare ka za a kankare maka zunubanka baki da wanda gabata kaga yanzu nan kai alwala ku tabbacin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an cika cif sannan kai sallar raka'a biyu kar kai domin zuci mun gano nan ko na'am ba lahi ba lahi yana yi ايوه ها مجمع اي قدم قدم تامنا abin da yake da gyara ke mutane kashewa yanzu in mai bambam gwani an ga wanda an danna ya tashi in ka danna ka wanki ai daga da kai ya tsaya ka sake dannowa biyu ka zai sanna uku in kuma bai tsayawa in ka wanki ka ja ya kawo ka dan goga ba sai ka mai dawo ka wanki kuma goga sa uku ka kamta sa uku sakan طيب mukammal hadisin wannan kenan kenan hadisin akwai fa'idodi da yawa daga ciki kamar da mun ishara a farko dai wanke hannu kame a sasu cikin mi abun alwala sannan kuma mutum ya zanke fara da mi da dama ko da dama fara dama yana da kyau sosai ga kurkure baki da shakarwa sannan kuma mutum ya wanke hannun shi har zuwa mirfaƙaini ya sakka su shiga ya ce ya tsaya daga nan ya sa su ciki baki ɗaya akwai kuskure wanda ake yi cikin wanke hannu a zuwa nan a kula kakka ga cewa wajen alwalla kamin ka fara ka wanke hannuwanka bakin nan in ka zo wurin wanke nan ka fara daga nan zuwa nan a lokacin tana bacewa in ka zo wurin wanke zira'inka tun daga nan har zuwa nan za ka yi an gani duka duka za ka wanke wancan na farko da ka yi daban wangane na farillan duka hannunka duka tun daga nan tsinin babban dogon yatsa hannun duka wanke su kenan mutum shi kula da wannan kai shi wannan sannan wajen shafa kai mutum ya shafa kanshi duka kuma ya jira tana ce summa summa summa kenan hannuwa sai kurkura baki sai huska sai hannuwa kuma haka mutum ya jera su da kyau wannan kuma mun koyi siffa ta alwala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kaga falalar karantar dawa a aikace dan ana riƙewa abu ne wanda yake ya yi tabbata nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma bayan la'asar Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu kuma ya karɓa mana ya sa mu dace wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam